الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرف بنظرة تأتي لنا بزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لا متسقوا كراتمو لقينا مكتساء أشكين سورة آل إمرانا آية تأريد صلاة أوكم Allah ta'ala ke cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin jiya mun karanta wannan aya muka ce zamu tashi akan ta Allah ta'ala yana mana umarni yana cewa wasari'u ku maza maza ku tafi da sauri ila magfiratin min rabbikum zuwa ga neman gafara a wurin ubangijin kuma daukakin sarki idan kuka samu gafaran nan to akwai masauki a wurina inji Allah masaukin ita ce aljanna wa jannatin arduha as-samawati wal ardu fadin aljannan ne ya kai fadin sama da kace ga baki daya uiddat lil muttaqin an tattala wannan aljannan ne da Allah ke mata kirari wa izara aita samara aita na'iman wa mulkan kabira Allah ya tattale ta ne domin masu tsoron Allah Allah ya sanya mu a ciki jiya mun yi bayani gurgudan hali dangane da yanda musara a cikin aikin alheri yake da kuma ainihin musabaka da kuma ainihin al'amine ne fafirro ilallah ko alfirar ilallah da musabaqatun ilallah da musaratun ilallah je gwargwado mun yi bayani yadda kowanne yake sauraka alayi halin Allah ta'ala na umurtar mu akan mu yi maza maza ya riga rige mu sauri zuwa neman gafaran Allah wannan yana baka umarnin cewa da zaran kayi laifi kayi zunubi kayi ba daidai ba to nan take ka nemi gafaran Allah madaukakin sarki kar ka bari sai an kai wani lokaci mai tsayi wala يقول في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس na'am والله يحب المحسنين na'am Allah ta'ala ke cewa su wani na almuttaquna masu tsoron Allah nan da Allah ta'ala ke kururuta su haka shine Allah ta'ala sai ya bada wasu siffofi na su yace allazina yunfiquna fis sarai wad darai wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas wallahi yuhibbul muhsinin waɗannan mutane masu waɗannan qualities ma'ana masu waɗannan siffofi na alkhairi wannan ɗabi'u da halaye masu kyau su ne almuttaqunan da Allah ta'ala yake cewa aljanna da ya tattale ta wanda girman ta kai sammai da ƙasai duka tasu ce na ɗaya allazina yunfiquna fi sarai wa barra su ne mutanen da suke ciyar da dukiyarsu ma'ana fadlar da Allah ta'ala ya musu fi sarai wa barra'i a cikin ainihin asarra cikin yanayin yalwa cikin yanayin farin ciki cikin yanayin akwai ba sa ƙasa gwiwa wurin ciyar da dukiyarsu gwargwadon hali wadarra'u haka ne cikin kunci ma cikin talauci cikin babu shi ma ba sa ƙasa a gwiwa wurin ainihin ciyar da dukiyarsu ma'ana duk lokacin da ainihin infaki ya zo suna iyayensu ko akwai ko babu ko ko halin akwai ko halin babu duka suna da irin wannan ɗabi'a wannan na daga cikin ɗabi'un bayan Allah na gargari almuttaquna wanda Allah ta ya musu wannan jinjina kuma ya yi su Allah ya sanya mu a cikin su wal kazimin al gaiza sannan kuma suna haɗiye fushi idan aka musu wani abu wanda ya taɓa zuciyarsu to sukan haɗiye sukan danna zuciyarsu su manta su share su ainihin yafe su kau da kai wala fi na nas sannan masu yi ma mutane afwa duk lokacin da ainihin mutane suka musu ba daidai ba to sukan kau da kai su yi afwa dangane da wannan wannan ɗabi'u ne na masu kyautatawa muhsinai kenan shi kuma sai Allah ya ce wallahi yuhibbul muslimin Allah ta'ala yana son ainihin al-muslimun su ne mutane masu ɗabi'u na kyautatawa su ne irin waɗannan halaye to da ka waɗannan halaye na daga cikin halayen kirki halayen da Allah ta'ala ke neman mutanen kirki su ɗabi'antu da su ba wani mai ɗabi'a da waɗannan halaye sai mutumin kirki dama siffofin guda biyar ne Allah ta'ala lissafto su su ne kamar na daga cikin qualities na masu tsoron Allah madaukakin sarki farko infaki a halin yalwa da halin kunci na ɗaya فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون na daga cikin dabin waɗannan mutane mutanen kirki almuttaquna wanda Allah ta'ala ya tattala musu wancan aljannan da fadin ta ya kai samai da kasai sune ga bayan waɗancan dabi'u guda uku shine wallazina idza fa'alu fahishatan sune mutanen da idan suka aikata aikin ba daidai ba alfasha ma'ana suka saba Allah madaukakin sarki saban da zai ta'adda zuwa ga ainihin taba darajar wani ko taba mutuncin wani ko taba ainihin Allah madaukakin sarki kai tsaya kai tsaye a wajen mu'anfusam ko ko suka zalunci kawunansu su wurin aikata laifin da iya su kadai zai tsaya ya cutar ba zai ta'adda zuwa ga wani ba wancan fahisha ta malamai suna fassarawa da ko zina ko luwaɗi ko na abu da ya kama da haka wannan laifi ne ya keta hurumin Allah sannan ya keta hurumin ainihin waɗanda aka lalata ita macen an keta hurumunta ubanta an keta hurumunta uwarta an keta hurumunta an keta mutuncinta sura ga Allah ta'ala ya fara kawo shi a matsayin babban laifi mummuna wanda yake ta harmomi kashi-kashi bayan na Allah har mazinin mutane na daga cikin laifukan da ainihin yake nisan ta bawa da Allah madaukakin sarki Allah ka tsare mu shi kuma a wazalan mu an fusa mu laifin da bai kai ga keta mutunci sosai sosai ba kaman kanin alfasha shine ainihin zulmun nafsi kaman kiss ko rungumar mace ko taɓa wani abu daga jikinta bai kai ga lalata da ita ba to wannan shine ainihin laifin da ya kasance a matsayin zaluncin kai wasu ko ba mai suka ce shine munanan ɗabi'u da munanan halaye da suke kulla a cikin zukatan bayi wanda ba su fito sun yi ta'adda zuwa ga cutar da mutane ba to duk waɗannan zunubai idan mutum suka aikata to ainihin za su koma zuwa ga wurin Allah zakarullaha wastaghfiru li dhanbihim za su koma zuwa wurin Allah wurin zikirin Allah za su yi ta istighfari za su yi ta neman gafaran Allah madaukakin sarki akan ya yafe musu wannan laifi da suka aikata ko na alfasha ko na zulmin nafsi ko irin abin da kama da haka wa man yakfir zunuba illa Allah ai Allah ne kadai ke gafarta zunuban bayi da suka aikata ko zunubin alfasha babban zunubi kenan manyan manyan kabayira ko zulmin nafsi wato zunubin da bai kai girman kabayira ba wanda ainihin yake kasar kabayira ne to Allah ne kadai ke gafarta wannan zunubai gabaki daya ainihin wa man wa lam yasiru ala ma fa'alu sannan har wayo daga cikin ɗabi'un waɗannan mutanen ba su zarce akan aikata abin da suka aikata sun ce ba za su daina ba sun daina zinan sun tuba sun daina taɓa taɓan sun tuba sun daina duka waɗannan munana ayyukan sun tuba wa hum ya'lamun kuma suna sane da daɗin abin suna sane da munin abin zuciyarsu ta san abin ainihin yadda suke jin mararan abin amma da sun daina sun kau da kai sun kuma wurin Allah madaukakin sarki masu wannan ɗabi'u su ne mutanen kirki almuttaquna waɗanda ainihin ake so kullum mutum ya kasance a cikin su mulama muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ainihin kullu bin adama khata wa yadul khata'una tawwabun annabi yake cewa duk dan adam mai zunubi ne mai laifi ne saboda haka mafi alkhairin masu laifi shine mai neman tuba a laifi dan adam ba zai taba wafanta daga barin laifi ba amma giredin dan adam a wurin Allah shine wanda ya laifi ya nemi tuba wurin Allah madaukakin sarki ya istighfari ya tuba ga Allah ya kawo da kai daga barin wannan laifi wannan shine kyakkyawan mutum annabi alaihi salatu wasallam ya ce mana Allah subhanahu wataala na faɗan wani hadisi mai ban mamaki annabi yake cewa law lam tuznibu wa lam tastaghfiru la zahaba Allah bikum wa la jaa bikum yuznibuna wa yastaghfiruna fa yaghfiru Allah lahu annabi yake cewa hadisin muslim ne da a ce ba za ku yi zunubi ba takaman ba kwa zunubi sai kuɗin istighfari sai nabi yake cewa to wallahi Allah zai halaka ku ya kashe ku ya kauda ku a doron ƙasa ya kawo masu zunubi su istighfari kuma Allah ya musu gafara kenan Allah yana son istighfarin ko da laifi ko ba laifi kawai wannan abu ne mai matakar ainihin abin hankali ya kai wajen saraka ana buƙatan ba kasance mai istighfari sosai sosai ko da laifi ko ba laifi ballantana ba wani wanda ya ce babu laifin sadaka laifi ɗabi'ar mu ne halin mu ne a haka aka halice mu aka aka gine mu sannan malamu Muhammad Rasulullahi yake ƙara jan hankalin bayi yake cewa ainihin ko dai ba ku yi zunubi ba takaman ba ku zunubi ba za ku istighfari ba to ina ji muku tsoron abin da zai biyo baya wanda ya fi wanda ya fi rashin wanda ya fi rashin zunubin laifi mana wanda ya fi rashin yin zunubin hadari sai sa fuska ce mai Rasulullahi sai ce al'ujub shine jiji da kai shine annabi alayhi salatu wasallam ce laulan taznibu anihin lahafat alaikum ma huwa a'zam al'ujub al'ujub in har ba za ku zunubi ba to ina jin tsoron wani abu da ya fi zunubi girma ya shiga cikin zukatanku sai suka ce me nabi ce ujub daga lokacin da kake ganin kamar wani na Allah na Allah ne ka wani mutumin kirki kirki ne ka wani ani wali wali ne kai wani kaza kaza ne wannan abin ya fara dimo a cikin zuciyarka sai ka fara jin kai wani tsarkakakke ne fiye da mutane ka fi su kaza ka fi su kaza daga lokacin da wannan ujubin ya fara cin zuci ainihin ya fara zama a cikin zuciyarka to auren Allah madaukakin sarkin ba isa ba mai kwana a gidan giya sai fi ka daraja wurin Allah mai kwana a gidan giya fasiki wanda zai sha giya ya kwana tambele amma ya nadama wa Allah ji shi mutumin banza ne shi ba na kirki bane saboda haka ya zo yana istirjaye wurin Allah yana ainihin tabarru'i a wurin Allah yana neman gafara Allah to sai fi ka karɓuwa wurin Allah ya fi ka zama na kirki a wurin Allah ba don komai ba kai jin wannan ujubin ya riga ya dimama kai kana ganin duk bayi halakakku ne ku ne kaɗai na Allah ku ne kaɗai ahlin layi to saboda haka wannan shine abin da shugaba alaihi salatu wasallam yake je mana a cikin wannan hadisi sannan maulamu Muhammad rasulullahi harwa layu yadda irin wannan ma'anan yana ƙara jan hankalin kowa akan zunubi tun daga lokacin da shaidan ya alƙawarin sai ya halakar da mutane sai ya zo ma ƴan adamu ta sama ta ƙasa ta gabas ta arewa ta kudu ta yamma ko ta ko ina sai ya sunce musu shukur ma'ana godiyar Allah cin zukata sun zama butulaye a wurin Allah madaukakin sarki shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya ce to matakar sun ne magafara na ne kuma zan musu gafara da haka Allah ta'ala yake cewa ana inda zanna abdi bi ko wani mahu iza zakare ni duk lokacin da ka zaci cewa Allah mai gafara ne Allah ya ce tabbas zan maka gafara kana cewa rabbi astaghfirtu laka ya ubangiji ina neman gafaranka to shikenan ainihin astaghfiruka kai ina neman gafaranka Allah ta'ala ya ce gafartu laka na maka gafara ya bawa na to ala ya halin haka ake so bayi su kasance masu lizintan istighfari ba dare ba rana wannan shine sirrin karban ɗarigun sufaye ai lazimi safiya da yamma ai wazifa ai kaza ai kaza duka saboda a ca kuɗi da istighfari saboda sun da ke cin istighfari ainihin kamar yadda ayoyin alkurani suka nuna haka ko ta ko ina sannan sunnar maulana muhammad rasulullahi ta nuna haka in ce an haka to ne kaya sai na sun dalibi na biyu dalibi a wancan ayat ta farko da ta gabata wata ran an ce yana da wata baiwa ko in ce yana da wani bawa bawan nan yana da wani doki in garma doki sai sa bawan ya je ya ɗauko masa wannan dokin ya shirya masa dokin zai yi tafiya da shi da bawan nan ya je sai ya jika dokin nan da jini ya kwaba mashi duk datti a cikin dokin gaba ke ɗaya ya gama shiryawa tsab zai zuwa hau doki ko sai ga an da malmala doki da jini ba wani kaza kaza sai ce ya kai haka sai ce wani yanayin gwada hakurin ka sai ce shaidan ne ya to ka da ni ni kuma yau sai na daki hancin shaidan sai ce to shikenan sai ce babu komai jika na yafe maka ya ɗauki ainihin alkazi min alkaiza kenan ya danna wannan fushin ya danna wannan abin da yayi na bari bawan sa nafi yana daidai yadda zai iya masa bulala zai masa da abin da zai masa sai sai to ba ka karasa ayan ba akwai al'afi na nan nafi yace je kana maka afuwa dangane da abin da ka aikata sai ta ba karasa wallahi ibn musin yace je kana in taka kuma na baka kyautan doki saboda ya dabbaka wancan ayan sanan shafar da sayyidina umar shi ma haka bai wasa ita kuma mace ku yangarsa ya ce ta kawo masa ruwa zai wanka sai ta kawo masa tafasasshen ruwa yana zuwa da ɗiba ya kwarara a cikin shi kin sai kusa salbe ya tayi cikin fushi shikenan yana tashi da huci zai hora ta sai ta ce Allah ta'ala ce wal qazimin al ghaiz Allah ta'ala yana ji da mutane mumane masu danna fushi sai ce to shikini ka zamta ghaiz sai ce na danna fushi sai ce mata wal afina anan nas Allah ta'ala ya jinjina mu mutane masu mutane an fa sai ce afauta miki na miki afwa sai ce wallahi yubbul muhsinin Allah yana ce na san masu kyautatawa sai ce ai ne na in taki fi sabilillah je kina in taki saboda ya mata ihsanin ya cika umarnin wannan aya ala ya halin wannan aya wancan wacce muka wuce tana daga cikin ayoyi na musabaka tsakanin sahabban Maulana Rasulullahi da tabi'ai wurin kokarin dabbaka abin da ke ci kamar lan tunalu bir hatta tun bi qumi ma tuhibbuna dan nan ko ita ma mun ganda sahabbai suka yi muhawala wurin infaki kowa yana ciyar da abin da yake so domin ya sami bir ainihin wanda Allah ta'ala yake cewa ba za a samu aljanna ba ba za a samu rahama a wurinsa ba har sai mutum ya ba da abin da ransa yake so fi sabilillahi sannan da ƙarshe kuma ya zamto ba za ka samu Allah shi kuma sai ka ba da kanka gaba ki ɗaya sannan za ka samu Allah madaukakin sarki to wallahi halin waɗannan ainihin ayoyi suna mana ramzi ne suna nuna mana hanyoyin da ake bi a bi matakala matakala a zaman kirki a zaman Allah Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin masu kwatanta sunan ɗabi'u ainihin jaza'uhum maq menene toyoyin bu aka kife su ai da aka tashi kife su a cikin ruwa kuma aka kife su ruwan har yanzu yana nan ana ce mishi dead sea shi ne ainihin baharul mayyit har yanzu yana nan a Sodom sunan sunan kasan kenan a can wuraren ainihin kusa da kusa da kusa da Sham har yanzu ruwan na nan ba halitta mai rai ko ɗaya a ciki ba halittan da za ta rayu ko ɗaya a ciki to har yanzu ruwan na nan kaga sannan kuma gidajensu da kufayen gidajensu da foundation foundation na asar ko asar na gidajensu har yanzu yana nan saboda in mutum ya je an ce kwanaki na ina browsing nake dowa nake karantawa suke cewa duk duniya a cikin kogunan duniya ba kogin da aka fi ziyartansa kamar wannan dace din a duniya a yanzu haka a faɗin duniya saboda a je a ga abin mamaki kogi kamar wannan ruwa har ruwa amma babu abin mere ko ba ɗaya ciki wannan na daga cikin abin ban mamaki to sai kuma sai sauran koguna ga sunan ga sunan ga kogin Nilu shi ma haka ga kogin ga Majma'ul Bahraini shi ma ana ziyarta ga abubuwan ban mamaki ga sunan da Alƙur'ani yake kira su kala kala saboda Allah ta'ala ke cewa mu je ban ƙasa mu yawo dan mu ga waɗannan ayoyin da Allah madaukakin sarki sannan mu je ainihin gidajen samudawa da adawa su ma har yanzu akwai samfur na irin gidajensu akwai ahram manya-manyan gidajen mutanen Masar wannan wannan wannan gine-ginen nasu mai kama da bukan nan yana nan bantara bantara kaman dadadin nan yana nan ka je ka ga kaburbura na Fir'aunoni barkatai a ciki har Fir'aunan Musan da ake tunanin cewa Ramses Sani din da ake faɗa har yanzu ana zaton cewa yana nan gawan sa na an preserving dinta a cikin glass ana gani kaza kaza sun ce shi ma haka a kasar Masar babu abin da ya fi kawo kuɗi wurin yawon shakatawa kaman wannan gawan ta wanda ake ganin gawan fir'auna ne alal misali to Allah ta'ala ya ce dan mu je mu yawo a doron kasa mu ga karshen irin waɗannan halittu irin waɗannan mutane da Allah ta'ala ya dammana sai halaka su dan mutum ya gargaɗi kanshi ya kuma ainihin koma zuwa ga Allah ya ake nagari Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin wanda zamu azanta albarkan manzo Allah in Allah ba mu kuɗi Allah ta'ala ya sa mu je mu gaggani in kuma ba mu samu kuɗin ba Allah ya ƙara mana ƙarfin imani ko daga nan mu imani shikenan ba sai mu je ba insha Allah in Allah ya sa mu je Makka da Madina ne kawai ko ba sai mun je can din ba ma ya ishe mu Allah ƙara mana imani na'am Na'am Allah ta lake ta haza bayanu linnasi wannan bayani ne dalla dalla da muka yi wa mutane ma'ana mutane ana nan nufin mutanen Makka matakin farko sai mutanen dukkan duniya wahudan kuma mun yi ne dan ya zamto shari'a gare su idan mutum ya ji wannan bayanin dalla dalla ya gargadantu ya ji tsoron Allah ya shiryu shikenan kuma dama da haka Allah ya wa mau'izatan kuma jan kunni ne gargadi wa'azi mai karfi na zara ido da zuru zuru inji Allah dan mutum ya dawo kan layi kare su ka ashurda amma ba wanda za su fa'idanta sai almuttaqi shine masu tsoron Allah sune za su gargadantu ya zama wa'azi gare su ya zama shirya gare su Allah ya sanya mu a cikin su na'am wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Allah ta laki cewa wala tahinu wala tahzanu an yin kar ku samu rauni inji Allah Allah yana jan ku hankalin sahabban Maulana Muhammad Rasulullahi yanzu Allah ya dawo kan topic din kaman jumla it akwai wani da ilimin nahwu ake cin jumla it rabiya akwai shi a balaga shine Allah yana cin wani zance sai a soko wani zance a dan yada rango sannan kuma sai a dawo kan batun da ake to haka Allah ya mana a wannan mun dauko maganar Uhud ne ayi ko shi ya jangulo maganganun duka-duka abin da aka sha wala a hudu Allah ta'ala sai fara tattaɓa wasu touches na wasu wurare an yi kaza an taimake ku a wurin kaza je mun tattauna akan badar da yadda aka taimake mu sahabban annabi a badar aka yi kaza to dan menene zai zama abin surutu yanzu dan an samu matsala a Uhud da sauransu sannan Allah ya kakkara ka waɗannan mutanen dan menene ainihin a baya an yi kaza a baya an yi kaza ai mutane ne suka taba annabawan su yasa Allah ya musu kaza musu kaza to kuma ku bincika kun yi kaza kaza ne sai Allah sallallahu alaihi kaza to yanzu Allah ta'ala zai dawo kan topic ɗin da ya fara tun farko wanda ta shine yawan na jumla jumal itirabiya wanda aini aka sassaki layi aka kakka wasu isharori domin labari da bayani cika gaba ke da Allah ta'ala yake cewa ainihin wala tahinu kar ku yi rauni inji Allah madaukakin sarki sakamakon faro wannan yaƙi na Uhudu kun sha wuya kun ji jiki an karya wasu wasu sun shahada wasu yin karatu wala ta hinu kar ku yi rauni wala ta hazunu kai kar ma ku damu kar ku bakin ciki wa antumul alauna ai daga ƙarshe na ba ku daraja na ba ku nasara ku ne a sama ai kun yi nasarar yaƙi sura ka menene abin damuwa tun da ku ne a sama in kuntum mu'minin in farku mu'minan gaske ne ma'ana yanzu nan kuma shagubi Allah yana gyarfa ne da munafikai ko in kuntum mu'mini ne idan ku mu'minan gaske ne to kar ku bakin ciki kar ku damu ai ku ne a sama kun yi nasara duk da haka idan ko ba mu'mini ne to zan ji gudidi ya ci gaba da tafiya in ji Allah to munafikan suna nan wanda su suke gudidin kuma su suke ainihin exaggerating din exaggerating din wasu daga cikin ainihin waɗancan mutanen ba san me nufin su ba suke sakin zance shi kuma Allah subhanahu wataala yana ƙara buge bakin masu surutun mu'minan kenan su kuma ainihin munafikan su ci gaba da yi dama sun saba abin da su yi to Allah ta'ala yana jan hankalin sahabban annabi kuma yana jan hankalin duk wani mumini idan jarabawa ta same shi a rayuwa shi ma sai kalli irin wannan kar ya bakin ciki kar ya damu ai Allah ya taimake shi a baya a yawa idan yau an zo an samu jarabawa na ciwo ko na kare arziki ko rashin kaza ko kaza ko kaza ko kaza to dama haka rayuwar ta canza Allah madaukakin sarki na'am Allah ka sa mu gane na'am يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين Na'am, Allah subhanahu wataala yanzu ya hau kan zuwa kan ya koma kan zancen ududar kusan tun daga nan kuma maganan za a ita ta yi har kusan har kusan ƙarshen sura ainihin akan maganan uhudu yana kokarin fede in ji bawo je fede bire har wuciya ko yana kokarin deliberation din abubuwan daki daki daki duk wata kafa da zai sa wani surutu dan me aka shawo ya ahudu sai da Allah ta'ala ya toshe blocking ɗinta to yanzu kaga ainihin ya ce kar a yi bakin ciki kar a samu rauni kar a dawo ai duk da haka kun yi nasara kaga an toshe bakin wanda zai ce dan me aka sha wuya Allah ta'ala ya rarrashi kuma ya nuna an samu nasara da yadda haka sannan to akwai wancan an yi ma masu cewa ai dan menene za a sha wuya idan har mu muminan gaskiya ne dan menene za mu sha wuya Allah ta'ala ya ce ai an fula alawun ai dai da haka kuma kun yi nasara saboda ka tabbata ku muminan gaskiya kenan an kashe bakin wancan tsanyan kenan munafikin da ya tsungula wancan magana Allah ta'ala kashe bakin shi to kuma har wa yau akwai masu cewa ai gashi nan kun je ai an jijji muku ciwo an kakkarare wasu an kakkashe wasu kaza kaza da sauransu gashi nan kun dawo kaza kaza da sauransu shine Allah ta'ala sai zai bada amsa akan masu faɗan haka Allah ta'ala yake cewa an yi musaskun qarhun faqad masal qawm qarhum misluhum misluhu idan har wai ciwo ya same ku an balla wannan an kashe wannan an jima wannan ciwo an yanke kafan wannan an yanke hannun wannan sai su a kuma kenan muminai ai su ma kafirai kun manta ne wannan ya same su a ranar badar an kashe saba'in an karere wasu kusan arba'in an kuma kama bursunan yaƙi wurin saba'in su ma suke kan ƙarya suka jajirce suka tsaya suka yaƙi aka fata-fata aka mutsu mutsu da su bai zama ainihin kaza kaza ba suka iya dannewa suka tsaya suka jajirce ballantana ku saboda idan kuna cewa ainihin ciwo ya same ku an yi kaza an yi kaza ai su ma kafiran ciwo ya same su su ba jiki bane da su kaji Allah kaman yana yana kokarin jawo hankalin duk wata kafa haka Allah ta'ala yi biye dinga ba wannan mukana na dan gaban gida saboda in ciwo ya same ku da jin jiki da wahala da aka sha wahala a wannan yaƙi to ai waɗancan su ma kafirin su ma sun sha wuya kai ba ma a badar ba a uhudun ma sun sha wuya ba ku ga cewa da farko ku su aka fara kashewa sama da saba'in ba sannan suka zo suka yi muku kwantan ɓauna suka zo suka make ku su ma suka kashe kusan saba'in daga ƙarshe kuma suka suka kuka ƙara nasara kan su saboda ciwon da ya sami ku shi ma sai musun jalla sai Allah ta ce bari bari ku ji sunnata wa tilkal ayyamu da nawu da hawayen nas wannan rayuwar haka muke juya ta yau da gobe yau a naka ne gobe yau a kanka yau gare ka gobe a kanka yau fari gobe ainihin gobe baki yau da lafiya gobe babu yau da kuɗi gobe babu yau da zaman lafiya gobe babu haka haka yace haka muke jijjiyo kwanakin mun ji Allah kwanakin duniya haka yake wali alamal ladzina amanu wa yattakhizuna minkum shuhada ainin Allah ta'ala yana haka ne yana jijjiye kwanaki ne yau da nasara gobe ai nasara akan ku domin Allah ta'ala ya san su wane ne shahide na gaskiya ko tsintsince shahide na gaskiya a cikin ku saboda an banko jarabawan Uhud ne dan Allah ta'ala ya tura wasu lahira ya tura su shahada ya tura su aljanna idan da ba haka ba za su tafi aljanna ba za su yi ba saboda ba za su tafi ba saboda Allah ya haka ne dan ya tsitsinci shahidai a cikin ku tura su aljanna wala wala yuhibbu zalimin Allah ta'ala bai san zalunci ko bai san azzalimai waɗanda suke gududi suke maganganu ba tare da an musu komai ba su ne waɗancan munafikai to Allah subhanahu wataala kaga ya toshe masu waɗannan maganganu da munafikan da suke faɗin wannan maganganu suke kokarin iza in giza mai kan turuwa wa mu'minai sahabban mulana Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am
يميت الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ولمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الله تعالى yake cewa da sannan Allah subhanahu wataala zai ci gaba da yana zai ci gaba da tsarkake mu'minai Allah ya turo jarabawan udini dan a tantance a tsarkake mu'minai saboda ka a gane waye mu'minin gaskiya da ya tsaya wane ne kuma ainihin munafiki wanda zai ta surutu ba zai je ba zai ta surutu yana ta kokarin iza wuta sannan kuma ainihin wane ne kafirin da ya aka fito na fito da shi to saboda Allah ta'ala zai ci gaba da tantance muminai da tsarkake su da wanke su a cikin irin wannan jarabawa dama ba gane muminin gaske sai jarabawa ya zo ba gane masoyin gaske sai damuwa ya zo ba gane duk wani abu na tabbas na hakika sai an shiga kunci da damuwa to ne ake gane na gaske akan lamari to haka shi ma addini yake ba a gane sahabu duk sahabban annabi ba tantance su ba sai a zakaran gwajin dafan yakin farko na Uhud na Badar daga nan ne aka tantance su wane ne waɗanda za su ibada ransu za su ibada lokutan su za su ibada kudaden su don kare Allah saka addinin Allah saka Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walamai sallallahu alladhina amanu Allah ta'ala zai ci gaba da tsarkake muminai ta hanyar turo jarabawa don a tantance wa yamhaqul kafirin kuma Allah ta'ala zai azabtar da kafirai zai halakar da su bayan ya halakar da su ya danna su ainihin halaka sun sha takobi sun sha kisa sannan kuma nan alkiyama ya tura su a wutan jahannama Allah ka tsare mu
أما سيتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
to Allah ta lake cewa hasittin an tadkhulul jannata wala ma'alima Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin shin kuna zatan haka kawai sai aje kawai a mutu du kawai ku tafi aljanna haka kawai Allah ta'ala bai sanya jarabawa tsakanin ku dan ya tantance su wane ne mujahidai na gaskiya sojojin Allah na gaskiya dan mu mu gane ba shi Allah ya riga ya sani ko ba ga wani Allah bai da bukatan sai ya turo jarabawan Uhud sanan zai tantance su sojojin gaskiya a'a mu ne ake so mu tantance mulana muhammad rasulullahi shi ma ya san su wane ne muminan gaskiya su wa sojojin gaskiya Allah yana so ya haka ne dan ya tantance ya bayyana a gane su wa ordinary mutane su san su ba shi ba ba annabi muhammad ba Allah ta'ala ya san su manzo Allah ya san su ba sai ya haka zai gane su wane ne mumunan gaskiya ko kaza kaza da sauransu ba amma sauran ordinary mutane ba su sani ba saboda ba za ku shiga aljanna ba sai Allah ta'ala ya tantance ya turo jarbawa don ya tantance su wane ne mujahidai mayaka sojojin Allah na gaskiya waɗanda za su iya ba da rai da lokaci da komai da komai da kuɗi da komai domin kare addinin Allah daga cikin ku wa alimar sabirin kuma Allah ta'ala ya san su ne dai masu haƙurin nan masu jajircewa a cikin sha'anin Allah duk hukunci duk guya duk bala'i ba za su ba da baya ba to Allah ta'ala yana turo jarabawa ne don ya tantance akan haka yan uwa waɗannan ayoyi kai ka ce da mu ake yi ko ba haka bane kaga dai ana maganar udi ne ko kamar kana hararo zamanin sayyidina rasulullahi ne ko to alquran duk da mu duka ko yana cikin wannan click din da ake magana duka mu ka kaddar kai mumini ne shikenan kawai sai baka haka gauyewa jarabawa a kai ma ka san ƙarya ne duk wannan abu alquran sai a same ka mataki mataki in har ka ansa musulmi ne a muqamul islam sai an taba ka in ka wuce muqamul islam ka je muqamul imani sai an taba ka in ka wuce mukamul imani ka tankari mukamul ihsani sai an taba ka in ka wuce a cikin mukamul ihsani idan ka tankari wulaya sai an taba ka kana cikin wulaya ka tankari ainihin ma'arifa sai an taba ka kana cikin ma'arifa ka zan babban bawon Allah ka tankari siddiqiya duk sai an taba ka mataki mataki duk matakin da ka tankara a matsayin ka na Allah wallahi wallahi sai Allah ya jarba ka sai Allah ya gwada ka ta hanyoyi daban-daban saboda kowa a nan da mu ake kai tsaye saboda wannan jarabawa idan ta zo kar kai raki da yawa kar kai hayaniya da yawa kar kai surutu da yawa ka dage ka ci jarabawan domin ainihin duk lokacin da ka ga jarabawa to Allah ta'ala ya tattala maka alheri a gaba inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra duk lokacin inna nasr ma as-sabar ko a kullun kaga kunci to ana so kai hakuri nasara na gaba in kaga za hakuri shikenan lamari ya lalace ya kare gaba ke daya Allah ka ba mu hakuri Allah kuma ka samu da ainihin mu koyi darsin da ke cikin waɗannan ayoyi gaba ke da na'am
تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون طب ga wata magana malam kama abu kama almara an ce wannan aya ta soka ne lokacin da aka yakin badar da aka yakin badar aka gama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya idla'i wa mutanen badar ya ce su abin da su ga dama aljanna ta su ci sannan ga darajojin su ga darajojin su sai sabai suka dinga buri wanda ba su je badar ba fa kai ina ma da ni aka ce badar ina ma anana ta badar kamar su kaza ina ma kaza ina ma kaza ina ma kaza su yan badar din suna cewa ina ma anana to badar saboda daraja da falala da suka ji wa yan badar waɗanda ba su je badar ba su kuma suna buri ina ma yaƙi ya zo don su samu abin da ainihin yan badar suka samu haka abin ya ta kasance a tsakanin maulana muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza su ma in wannan ya faɗa ya murmushi wannan ya faɗa ya murmushi to Allah kaman wannan abun dan wannan gudadin dan wannan gunaguni shine Allah ta'ala sai ya tsokula wannan magana kaman yana dan gori gori cewa a'a ba ku ne kuke cewa kaza kaza kaza ba to ai ga kaza kaza ya zo to yanzu fa me yasa kuma kuke kaza kaza kaji idan abin da Allah ta'ala musu kenan Allah ta'ala yake cewa laqad kuntum tamannawna al-mauta a'a ba ku ne kuke burin mutuwa ba a wadan kuke cewa ina ma anana da bazar ina ma ku samu kaza kaza ina ma kaza kaza kaza da sauransu min kabul kafin yakin Uhud ya zo ainihin an talquhu to yanzu gashi ku da mutuwan ainihin koko kuna burin ku da mutuwan kafin yakin mu Uhud ya zo a Badar da aka yakin Badar kuna burin ku riski mutuwa ma'ana kuma ku je ku shara ku samu darajar mutanen Badar to fa qadar aitimuhu an wa antum tanzurun yake ga mutuwan kuru da kuru ta zo kuna ganin ta misa ko gudu ta ba Allah ba sai faɗa wannan magana ko wa ga wani Allah ne kada sai faɗa wannan magana sai Allah ta ce to ga mutuwar ta zo a hudu kuru da kuru kun ganta tsirarar mutuwa ta zo wato an yaki na bala'i a hudu yaki ne na tashin hankali malam duk gwarzantakan sahabban nan wallahi sai da kowa ya saranda haka tarihi ya tabbatar dukkan sunan gaba ɗaya sai da kowa ya saranda duk gwarazan da kake ji saboda wata jarabawa ne ta bala'i Allah ya danno ta kawai kawai wannan shine iyakar magana ulama Muhammad Rasulullahi shi kadai ne yakin kari yakin ba ne shi ba shi tunje ne yaki ya kare shugaba alaihi salatu shi kadai ne ya dawo da yakin ya farfado da yaki kuma aka zo aka yi nasara amma abin da zai baka mamaki duk Allah ya faɗi dalilan da yasa aka samu nan tasgaro a yakin wannan ayan wannan nan dalla dalla haka Allah ta'ala zai ta faɗa an yi kaza wuri kaza yasa kaza ya zama kaza an yi kaza wuri kaza yasa aka yi kaza to yanzu gashi Allah ya fara jangwalo ɗaya ɗaya daga ciki shine akwai tamanni shi Allah bai san cika baki to kama abin da yake ko Allah yake kokarin sa mu sahabbai kama abin da ya kama da zargi a nan ko tuhuma shine kaman san cika bakin ina ma mutuwa ta dawo ina ma anana ta badar ina ma kaza kaza kaza da sauransu shi Allah yana son tawalu shi kun bawan Allah in ya abu kaga Allah ya taba shi to na Allah ne sahabbai da ba kowa bane Allah shiru zai musu tsirkawa a musu dariya abu ce shikenan amma tun daga gaskiya wannan Allah ya ce to bari mu gani zan gwada masu cika bakin nan za mu je Uhud za ku ga abin da zai faru to tun da ga Allah ta'ala ya haka to Allah ya yarda na shi ne ma'ana ana so a daidaita sauni kar wani kara wannan abin daga yau shine hikimar kawai to kuma mu ma haka ne darasin mu ake ba su riga sun wuce gaba da Allah kara musu yarda shi na Allah ta'ala yake cewa ba ko ne kuke burin mutuwa ba kafin yakin hudu kuna so ku gaba da gaba da mutuwa to ga mutuwar ta zo tsirara kuna ganin ta me yasa kuka gudu ka ji wannan magana malam to Allah kara mana imani na'am mm.
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ويجزي الله الشاكرين
To, wannan aya ita kuma ta sauka ne lokacin da ainihin su bayan an yakin Uhudun nan, a wato an ji jiki, an yi ɗiffa sai da kowa ya saranda, sai da kowa ya falla da gudu. Wato tashi hankali ne, ni a iya fahimta ta a yakin Uhudu ba tsoron kafirai ne, ya sa sabu suka gudu ba. Ni abin da na fahimta kawai jalala ne ta jallin jalala ne kawai Allah ya masa abin annabi a cikin kafirai kawai ne abin da na fahimta kenan. wani tajallin jalala ne ma'ana tajallin bala'i Allah ya yi masahabban annabi a cikin kafirai ya musu ya buwaye ya bayyana musu da sunansa a zahiru da jalala na tashin hankali yasa kawai dole sai sun gudu an ce sahabban nan gaba gida sun gudu ainihin Abu Talha ne kawai aka ce tsaya tare da Maulana Rasulullahi saboda shi ke rike da tantin ainihin hema na Annabi alaihi salatu wasalam shi kadai ne aka ce bai gudu ba shi kadai wallahi an tambayi sayyidina Umar kace Umar da gaske ka gudu ne yace alquran duk mun gudu sayyidina Umar yace ni na gudu Abubakar ya gudu Aliyu har Aliyu ake yace har Aliyu ya gudu sai ta amma wanda suka riga dawowa shine da Abubakar da Umar da Usman ai ba Usman a ciki da Abubakar da Umar da Aliyu da ina ga Ubaida Ubay Ubaidullah bin Jarrah ne nake yace mu hudun nan mu muka fara dawowa daga lokacin da aka farga aka ga an riga an ma cikin lokaci Allah ya abin ba an ce ba a wuce wasu ɗan mintoci ba fa aka wannan mutabar gazan tashi hankali sai wani firgici na bala'i ya bugi zukatan sahabbai gaba ke da amma tun da inda zaka gane jarabawa ne kuma cikin lokacin Allah ta'ala ya dawo musu da ruhin su kamar an suɓe musu gwarzantaka ne saboda a bugi zukatan su dan su gane wani darasi wanda suke ganin kamar sun wuce shi bayan darasin ya auku sannan sai Allah ya dawo kuma da gwarzantakan to ina ga kawai abin da Allah ta'ala musu kenan dan me dan a koya musu wannan darasin da ake faɗa shi Allah ba a cika masa baki ba a nuna kaza ba a masa kaza ba haka komai yana so ka fawwala mishi kawai a hannunsa kawai kenan sannan ba a saba ma annabi Muhammadu Allah ta'ala ya bari duk yanda kai ka taka hurumin annabi to sai Allah ta'ala ya nuna maka to na daga cin abin da ya faru a Uhudu shine taba hurumin annabi annabi ya ce a tsaya a can ainihin aka saba to wannan saba ne sai da ta shafi kowa sai da kowa ya ji a jikin shi dalilin wannan jarabawar ke. To, Allah ta'ala bayan an yi wannan abin an yi duka ɗaya, ji ce ɗif malam. To, daga nan sai aka fara yaɗa cewa an kashe manzo Allah, shi kenan sai shaɗan yana ji shi ya fara yayatawa, shaɗan fa daga sani shaɗan nan gaske. Ya fito a siffar mutum, daga nan sai ya fara yayatawa. Ya fara ya fara iwo yake ce kutula Muhammadin, kutula Muhammadin, an kashe wani, an kashe wani. shi kenan sai har gowa sai tashi an kashe wani an kashe wani wannan an kashe wani sai kare kare masa habai gwiwa wanda ba su mutu ba suna cikin jini kawai sai kowa kwanta yayi sharara shikenan mun mutu kawai misali suka kara salan gabewa kawai shikenan abu ya kara dabgewa to daga nan ana cin wannan yanayin da sauransu sai aka yaya ta cewa an kashe annabi alaihi salam an kashe annabi alaihi salam sai zo wurin Abu Sufwan da ya zo wurin Abu Sufwan Abu Sufwan sai ya fara kira dan yaji ya Muhammad ya Muhammad wai yana so ji manzo Allah ya ansa in yaji bai ansa ba shikenan da ya kira suna na bala salatu wassalamu sai ce ainihin maktul an kashe shi an kashe shi sai kira ya Abu Bakrin ko ya Ibn Ibn Abi Quhafa ya Ibn Abi Quhafa to duk lokacin da ya kira sai ne bai ce karku ansa su kuma suna nan a kwance da ya kira manzo Allah manzo Allah bai ansa ba ya kira suna kursi kursi na kursi kursi ma manzo Allah ya karka ansa sai kira na ainihin Umar shi ma nabi ce masa karka ansa la tujibu karku ansa masa haka na bali salatu wasallam ya hana su bayan da ya gama kiran waɗannan ba su ansa bai kira Ali shi ma ce kar ansa annabi alaihi salatu wasallam ya hana ansawa to daga nan sai fara kirari wa kansu sai fara kirari ya fara kirari to a wannan kirarin ne manzo Allah kasa ainihin jurewa yi alfahari yace su ne mutanen maka su ne mutanen kaza a'alu hubal a'alu hubal a'alu hubal kamar yadda zaka ce Allahu Allahu a'ala Allahu akbar Allahu ajal yadda zamu ce Allahu akbar ko to sai fara a'alu hubal hubal yayi sama hubal shine katon gungin su sai fara a'alu hubal hubal ya daukaka hubal ya sama da ya faɗa shikenan ayin da la uzza la uzza lakum lana uzza wai suna da uzza mu ku ba ku da uzza yau uzza ya aiki wai kaji annabi ne yake gama uzza sura kai uzza yake lana uzza la uzza lakum wala na ainihin wala wala na malata la malata na kun haka ya dinga wannan kirarin ya dinga wannan ainihin kaza kaza da sauransu daga nan bayan ya gama wannan kirarin ya gama ainihin ɗaukaka abin da yake so ɗaukaka da sauransu daga nan Allah subhanahu wataala sai Maulana Muhammad Rasulullahi sai ce to tunda ya ɗaukaka gumakansa na ƙarya ko an sa masa ya gane muna da daga nan sai na bin Haddab sai ya ansa sai ke cewa ainihin Umar yana nan, annai farko ya fara cewa manzala yana nan, Abubakar na nan, Umar yana nan, ainihin Aliyu na nan, dukkanmu muna nan, ya ce kuma Allah shi ne Allahu a'ala wa akbar, Allah shi ne mafi girma mafi ɗaukaka, ya ce ma damar muna nan sai mun ga bayanku da ku da uzan da hubal da kaza da kaza da gabaki ɗaya. To da ya ji muryar Sayyidina Umar sai ce ta ɓaci, in har Umar yana nan ya tabbata waɗannan suna nan gabaki ɗaya. to daga nan sai abi ya turo daga nan sai mulana Muhammad Rasulullahi shine sai ce ilayya ilayya ibadallah annabi sai tashi da kanshi kawai sai fara shela ilayya ilayya ibadallah ku dawo wurina ku dawo wurina ku dawo wurina to jin muryan annabi Muhammadu habba sai kowa ya zama kamar hura masa sabon rai sai mai kafa ɗaya taso yana yana dingil da kafa ɗaya yana haka yana haka mai hannu ɗaya taso da dangulmi yana yana yana yana umaji haka suka dinga tafiya me wanda ma yake magashiyan kamar zai mutu haka zaka ga yana yunkurin tashi cikin jini saboda wannan muryar da ya ji na Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi na ana nabiyullah kazib annabi na Abdul Muttalib ni annabi ne ba ƙarya bane ni dan Abdul Muttalib ne haka annabi ya hura musu wannan khumasa mai karfi suka dawo suka karare da sau to sahun da suka yi nabi ne to daga nan ne sai ainihin kafinan suka tsorata da suka ga sahu ya jere tsutsar wannan jini na zuba wannan ba kafa wannan ba hannu wannan an kwakula ido kifiya ta cire ido wannan magashiyan wannan an fasa gefen ciki ya sa tsimar rigan shi ya daure jini na yayar yana tsaye ya dogara akan takobi kuma wai da aka shata wannan fagen kawai sun tsaye sun tsaya ga kafunan suna so su zo su ma suka tsaya a ci gaba kawai sai suka gama har wajen gyangyaɗi ma suke saboda Allah mai wani ne hikima kawai sai Allah ta'ala sai turo musu gangadi gangadi bana bacci a wannan halin wannan gangadin kawai mutum yana tsaye haka kawai sai dan jagije kai haka sai dan jagije haka da sauransu sai suka ce kai waɗannan ba mutane bane sai rantsa da Allah waɗannan sai rantsa da huban sai rantsa da lata da uzo waɗannan ba mutane bane waɗannan suna ganin kaman aljanu ne ko mala'iku ba sai a wannan halin na bala'i mutum gangadi ba saboda kaman gaba da gaba da mutuwa yake ba ma gaba da gaba ba ya wuce gaba da gaba idan akwai abin da ya fi gaba da gaba da mutuwa to abin da ake ciki kenan a wannan lokaci to daga nan sai suka tsorata Allah ta'ala sai kuma ya zara tsoron a cikin zuciyar sahabbai sai ya danna tsoron a cikin zukatansu an ce sai da ake wata iska wannan iskan nan ta annabi Muhammad da ake turo ta Allah ya kara dawo da ita a wannan shuruɗin da aka yi aka dawo da ruwa a wannan shuruɗin da aka yi aka sa ruwan ya hura musu wannan ruhi sabo so kuma aka sa ruwan yadda ke sai ya sa musu fargaba da tsoro to daga nan ne suka danna da gudu sahabbai suka bi su suka kara karkashe su aka gama yaƙi kasance nasara na sahabbai gaba ki da wannan shine yanda yaƙin Uhud to lokacin da ake yada annabi ya mutu annabi ya mutu shine Allah ta'ala sai tafi magana da kansa sai ke cewa eh ai ban fassara ba na'am wa ma muhammadin illa rasulun Allah ta'ala ke cewa wa ma muhammadin shin kun zata annabi muhammadu menene ai illa rasulun ai manzo ne ni na turo shi ba shi ne Allah ba ni ni ne Allah ja Allah ai manzo na ne ni ni ne Allah saboda haka ainihin idan kuna yada cewa ainihin karkhalar min qablihi rasul ai annabawa ma da yawa manzanni sun zo kafin maulana rasulullahi ai kun ji labari saraka ni ne Allah bana mutuwa dan an yada annabi ya mutu to shikenan sai me me kuke zaton haka haka sai ya zamto sila ko dalili da zai sa ainihin wani abu ya kasance aini ne Allah bana mutuwa annabi Muhammad a kwana tashi zai zai ko zai zan kira shi zai dawo zuwa gare ni saboda annabawa ma duka sun mutu sun dawo zuwa gare na shi ma Muhammad alaihi salatu wasallam zai zo gare na a fa in mata shi idan ya mutu ya koma zai dawo na kira shi au kutila ko kuma ainihin ya shahada a fagen daga kamar yau kuka yanda ya kuka yayata in kalabtun ala qabikum sai ku juya baya ku ce a daina kafirci domin fadin wannan wannan kuma raddi Allah ke ma Abu Sufyan a raddi Allah ta'ala ke ma Abdullah bin Ubay bin Salul shi Abdullah bin Ubay bin Salul bayan an gama ya da annabi ya mutu annabi ya mutu sai ya fara bi to shikenan ai mutanen Quray bani Quraiza da mutanen ainihin Mudar da ai me sunan ma mutanen Aus da Hazraj ai dama tsakaninku akwai kaza kaza rigima ku zo ni zan jagorance ku in zo in sulhunta tsakaninku a zauna lafiya tunda ainihin dama na san sha'anin Muhammadu ba zai je ko ina ba ku ƴan makkan nan ku zo ni zan jagorance ku in koma da ku makkan ku ku ci gaba da addinin ku na iyaye da kakanni dama na san sha'anin Muhammadu ba zai je ko ina ba saraka ku yi da ku bar addini ne kawai a zauna lafiya ku koma abin da kuka da iyaye da kakanni shi na Allah ta'ala ke masa raddi shi dan manzo Allah ya fati sai ku bar addinin musulunci ku juya baya wa annabi Muhammadu ko ku juya baya wa Allah madaukakin sarki kamar da Abu Sufyan kamar da Abdullah bin Ubay bin Salulin yake kiran ku cewa ku zo a juya baya a koma addinin iyaye da kakanni da Allah to man yanqalib ala aqbihi ayin aqbihi duk wanda ya bada baya akan ainihin dugadigen sa mana ya juya baya ya ridda ya bar addinin musulunci ji Allah madaukakin sarki balan ya durrullahi shay'a ba da cutar da Allah da kawai ba shi cutar kansa ji Allah saboda shi zai mutu ya sha wuyaran tashi alkiyama wa zallahu shakirin waɗanda kuma suka tabbata akan addinin musulunci ko da shugaba alaihi salatu wassalam ya fati sune masu gode ma Allah Allah ta'ala zai saka musu da kyakkyawan sakayya wannan shine amsar da Allah ta'ala ya ba Ibn Salul akan wannan abin da ya faɗa na ya dan kashe manzo Allah da kuma abin da yake kokarin ya tusa a cikin zukatan sahabbai da tunanin shi zai ci nasara munafikai dai da ma na shi ne sai yayi nasara amma banda sahabban gaskiya ne Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين Na'am, idan kuna yaɗa cewa Maulana Muhammad Rasulullahi ya yi wafati kaza kaza, to yanzu dai bai wafatin ba, ku dai sani. Amma don yi wafati za a yi wafati da shi da ku duk za ku yi wafati za ku dawo wurina, domin ita rai ba ta mutuwa sai ajalinta ya to ajalin nashi bai yi ba tukuna. Shi ne Allah ta yake ƙara gaya musu cewa su san haka. makanan lassan an ta mutu illa bi iznillah ba wani rai da za ta mutu sai da izinin Allah to izinin Allah annabi ya wafati bai zo ba saboda sai ku bari har sai ya zo kin kitabun muajjala wannan rubutu ne na Allah ya riga ya gama afrubin yayi sanin an yi komai an riga an zartar da shi an tabbatar da shi an gaggauta da shi gaba ke da Allah madaukakin sarki umar sawabar duniya wanda ke neman ladan duniya kuɗi kyale-kyale ya tara duniya girma kaza kaza da sauransu iya bukatar su kenan irin ibn salul irin munafikai irin kaza kaza da sauransu Allah ta'ala yake cewa nu'tih minha zamu bashi dan abin da muga dama a cikin sha'anin duniya zamu bashi gwargwadon rabansa a matsayinsa na dan adam gwargwadon rabansa a matsayinsa na mutum gwargwadon ainihin alƙawarin da kai ma mun dabatin fil ardi illa Allah rizquha ko abin da muka yanka mashi na arziki zamu bashi iya abin da muka masa alƙawari kenan umman yuridu thawaba al-akhirah duk kuma wanda yake son ladan lahira mana yazo sadu da mu ya sadu da Allah madaukakin sarki nutihi min hashi ma zamu bashi wani abu daga cikin abin da muka yanka masa na ladan lahira amma shi a ranar lahira wasu najiz shakirin za mu saka mu ainihin masu gode ma Allah da lada ninkin ba ninkin ninkin ba ninki ninkin ba ninki ba kamar na duniya ba kaga na duniya bai ce zai saka da godiya ba ko ba haka bane wanda ya yi kuma ji wurin neman duniya Allah ta'ala bai ce zai saka masa bai ce shakir bane shi amma wanda ya yi kuma ji wurin neman Allah wurin neman lahira Allah ta'ala ke cewa wasu najiz shakirin za mu saka mu masu godiya mana masu neman lahira da gaske irin waɗannan sahabban na Maulana Rasulullahi za mu saka musu da ainihin alkhairi ninkin baninki ninkin baninki Allah ka ba maka albarkacin Maulana Rasulullahi na'am wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun qatala ma'ahu ribbiyun kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين نعم الله سبحانه وتعالى ya ƙara gwamon musalsalai dangane da annabawa da suka gabata da al'ummomi da suka gabata yana gaya musu habban maulana rasulullahi yana ƙara tabbatar da zukatan su yace wa ka an yi min nabi niqotin annabi alaihi salam Allah ta'ala yake ta a ai annaba ma da yawa sun yi shahada an kashe su albani isra'ila ba mun karanta baya barana ne sun kashe annabawa 72 saba'in da biyu annaba malaman garin salihai suka zo suka musu wa'azi suka kashe guda ɗari da ashirin duk rana ɗaya annabi saba'in malamai ɗari da ashirin da rana ɗaya suka da suka make shi ne Allah ta'ala ke ce ah to ai ai a baya ma an yi annaba da yawa wanda aka kashe su sannan an kashe su ma biyun an kashe su tare da jama'a da yawa kamar da muka ambata na bani Isra'ila nan jama'a su almajiran su mabiyan su an kashe tare da su saboda kuma sahabban annabi Muhammadu idan kun yaki tare da shugaban alaihi salatu wasalam an kashe ku an yi a baya ba wani abu bane an kashe su da ribiyun kasiratun aini kasirun da mafiya da yawa da almajiri da yawa amma duk da haka famawa hannu ba su rauni ba ba su ji tsoro ba ba su janye ba suna nan sun tsaya sun jajirce an kashe sama da rabin su suna nan akan bakarsu ba su janye ba waɗancan na bayan kenan da haka kuma ko da an kashe mutane a hudu kar gwanda ya janye tsaya tun kamar waɗancan da suka yi wannan shi ne abin da Allah ta ke kara karfafa gwiwan ayi mutanen Uhud ko ce dukan sahabban Maulana Muhammad Rasulullahi ba ma wahinu lima asabahum fi sabilillah ba su samu rauni sun ji tsoro sun janye ba saboda wannan kisa da wannan shahada da ya same su a cikin tafarkin Allah ba su samu rauni ban ji Allah madaukakin sarki da haka kuma kar ku samu rauni wallahi yuhibbus sabirin Allah yana son ku jure ku yi hakuri Allah ta'ala yana son masu hakuri Allah ya sanya mu a cikin shi وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين waɗancan al'ummomi na annabawa da suka gabata wanda Allah ta'ala ya bada misalin su da aka saka shiga yaƙi aka kashe wasu aka jima wasu aka yi kaza kaza ai ba sun janye ba ne ga abin da suka yi bar ma in ba ku satan amsa ga abin da suka yi da haka kuma abin da za ku yi kenan Allah ta'ala ke cewa bayan sun sha wahalan an yi kaza kaza ga abin da suka ce wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina ainihin sabbit aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin wannan shine abin da suka faɗa suka ce abu na farko dai ubangiji ba ma zargin ka muna zargin kanmu mu ne muka yi zunubi ka jarabce mu dan a daidaita mana sahu waɗanda suka yi shahada suka mutu sun shahara ka ba su aljanna mu kuma da muke raye to Allah ta'ala muna neman gafaran abin da muka aikata ka jarabce mu da haka saboda ka abin da suke faɗi kullum suna cewa ainihin rabbana fil lana zunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amrina Allah ta'ala ka gafarta mu na wuce gona da iri da muke a cikin al'amuran mu na rayuwa mu aikata ba daidai ba mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza Allah ta'ala ka yi mana gafara wannan shine abin da waɗancan mutane suka yi ka yace mana abin da muka aikata na kurakure da sauransu wa israfana fi amrina ainihin wa sabbit aqdamina sannan ka tabbatar da dugadugan mu akan wannan yaki da wannan jihadi da tsayawa akan addinin ka ta hanyar bin bayan wannan annabin naka da ka turo mana sannan wansu na alalƙomil kafirin ka taimake mu akan wannan kafirin mutanen azzaliman da ba sa bin ka ba sa bin annabawan ka ya Allah wannan shine addu'an mutanen waɗancan annabawa da suka bi waɗancan annabawa aka karkashe wasu aka bar wasu to kuma haka za ku yi in ji Allah yake ga mu al'umman sahabban Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam نعم قال آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة نعم والله يحب المحسنين Allah subhanahu wataala da waɗannan sahabbai da waɗancan annabawa suka aikata wannan abun ainihin sai Allah ta'ala sai ninninka musu fa atahumullahu sawabad dunya wa husnul sawabil akhirah Allah ta'ala sai ba su ladan duniya me ladan duniya shine ba su arziki ya ba su yalwa ya ba su lafiya ya ba su karfin imani ya ba su ƴaƴa ya ba su magada ya ba su tsayuwa akan addini wannan shine gurgurdan abin da Allah ta'ala ya ba su wa husnul sawabul lahira da kuma kyakkyawan ladan lahira ita ce aljanna yardan Allah da Allah ta'ala ya hada da iyawa su gabaki da wallahi hubbul muhsinin Allah ta'ala yana son masu kyautatawa waɗannan kuma masu kyautatawa ne don haka kuma ku zama haka ya ku sahabban maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine hannunka mai sannan da Allah ta'ala ya musafan annabi alaihi salatu wasallam in yakin Uhud lokacin da wannan tarka tarka take kasancewa Ibn Salul ya matsa lamba a yakin Uhud ya so ya samu kafa malam ba yakin da Ibn Salul kaman ya target a matakin farko ya karya al'ummar annabi kaman yakin Uhud ya yi the plan malam Allah ya ki Isa Allah ta'ala yake masa wannan dandatsan duk inda ya kulla sai da Allah ya kunci duk inda kula sai da Allah ta'ala ya kwanci saboda Allah ta'ala ka kara mana imani da ka samu gama lafiya da samu Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah karbi ibadun mu da ayyukan mu Allah karbi ainihin gafarta mu da zunuban mu sai mu daga cikin intantun baya wannan wata mai alfarma da albarkan Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم سبقنا صلاك ملاك ولا هادي إلى صلاتك المستقيم ولا آلي قدري أنكدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين